siffa da take nuna tsarki a gare shi subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ce la yusalu ba a tambayar Allah madaukakin sarki ba a tuhumar Allah madaukakin sarki game da abin da ya zartar ya gudanar a cikin sha'anin bayinsa wa hum yusaluna su bayi su ne ababen tambaya su ne wanda ake tambaya malamai suka ce wannan ayar tana gaya mana hakika girma na Allah maɗaukakin sarki da kuma kasancewarsa shine al'ilahu abin bauta mushirkai da kafirai da suka riki wani Allah a matsayin abin bauta wannan ayar ta nuna cewa lallai abubuwan da suka rika ba su cancanci abota musu ba mai dalili imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai yake cewa tunda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa bayi za a tambaye su to dukkanin waɗanda mushrikai suka rika a matsayin ababen bauta annabi isa alaihi salam uzair da shi da mala'iku dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa sai ya tambaye su sai an titse su sai an tambaye su ranar tashin alkiyama to ashe kuwa tambayar da za a yi musu ya nuna cewa su ba alloli ba ne bai kamata a bautata musu ba saboda ba su da siffa irin ta irin ta allantaka dan Allah madaukakin sarki shine wanda ya kadaita da siffa ta sai dai ya tuhuma ba za a tuhume shi ba shi sa Allah madaukakin sarki ke gaya mana ranar tashin kiyama za a tsiye annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce masa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ya annabi Isa alaihi salam a anta qulta lin nasi ittakhizuni yanzu kai ne ka ce da mutane ku rike ni wa ummiya da mahaifiyata ilahai ne a matsayin alloli guda biyu min duni lai mu bar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa za a tambayi annabi Isa alaihi salam game da bauta da nasara suka yi masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sha'anin mala'iku cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna Allah maɗaukakin sarki ce idan aka tashi mutane halittu duka gaba ɗayansu sai Allah maɗaukakin sarki ce da mala'iku a haƙula'i iyakun yanzu ku mala'iku waɗancan mutane kanu ya abuduna ku ku suka kasance suna bautawa a duniya ku kuka ba su izini kuka ce su bautata muku to wannan shi ma shi nuna mana cewa ashe mala'iku ma za a yi mai za a titse su ma za a tambaye su to ashe da mala'iku da annabi isa da uzair da bishiyoyi da duk abin da aka bautawa ba Allah maɗaukin sarki ba wannan bautar da aka yi masa an yi ta ne bisa rashin cancanta ba su cancanta a bautata musu ba me dalili saboda dalilin za a tambaye su a tutsaye shi shi mai ɗaukar siffa ta ilahantaka ta Allah maɗaukakin sarki la yus'alu ne shi ba a tambaye sa ba a tutsaye shi ba a cewa dan me shi ne yake cewa da bayi dan me saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya samar da komai daga babu komai da babu shi Allah maɗaukakin sarki ya samar da shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi yake da yanci ya tambayi kowa na ce ku yi kaza na ce ku bar kaza abinda na ce ku yi kun yi abinda na ce ku bari kun bari Allah maɗaukakin sarki zai tambayi kowa shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina lallai haƙiƙa sai mun tambayi wanda muka turo da kuma wanda aka turo musu za mu tambayi annabawa da manzannin da muka turo zuwa ga mutane shin kun isar da abin da muka ce ku isar sannan wala nas'alanna allazina ursila wala nas'alanna al-mursalina su kansu mursalai a bayan an tambayi annabawa da manzanni sannan su kansu wanda aka turo musu annabawa da manzanni su kansu sai an tambaye su Allah madaukakin sarki ce falana qussanna alaihim bi'ilm za mu wasu labari abinda suka aikata filla-filla daki-daki ɗaya bayan ɗaya da ilimi ba da zahilci ba wa makon na ra'ibina ba mu kasance a fakefa sakamakon abin da suke aikatawa saboda haka 'yan uwa wannan ayar tana ƙara tabbatar da ilahantakar allah maɗaukakin sarki ta kuma kore da'awa da mushrikai suke yi na jingina wa allah maɗaukakin sarki wani abin bauta duk abin da za a jingina wa allah maɗaukakin sarki a matsayin abin bauta za mu ga wancan abin bauta bai cancanta a bautata masa ba an bautata masa ne saboda zalunci ko da sun ɗauke shi a matsayin Allah to sun yi haka ne bisa raɗin kansu ba su da wata hujja ko dalilin da zai sa su yi haka shi sa Allah madaukakin sarki ya gaba da cewa amitta khazu min dunihi aliha ko kuma sirriki aliha wasu alloli ne min dunihi ba ba Allah madaukakin sarki ba sai Allah madaukakin sarki ce qul hatu burhanakum ka ga musu ya rasulullah hatu burhanakum ku kawo hujjaku ku kawo dalilin ku da zai ba ku dama ku bauta wani Allah maɗaukakin sarki haza zikiru man ma'iya wannan shine ambatan wanda suke tare da ni daga cikin al'ummata da suka yi imani da ni wa zikiru man qabli da ambatan wanda suka gabace ni sauran annabawan farko da manzanni su kenan bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq Allah maɗaukakin sarki ce bari dai la ya'lamuna al-haqq ba sa sanin gaskiya aktsaruhum mafi yawansu fahum muriduna sun kasance masu kau da kai game da ita gaskiyar da ake karantar da su Allah maɗaukai sarki da gaya mana cewa amit ta ko su waɗancan mashirkai sun riki min dunihi aliha wasu ababen bauta wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba kul hatu burhanakum sai Allah maɗaukai sarki ce to ku zo da dalili da hujja da za ta ba ku damar ko za ta gasgata aikin da kuke na bautar wani Allah maɗaukakin sarki lallai duk abin da mutum ya yi ya kamata a ce ya zo da wata hujja ko dalilin da yake tabbatar da cewa wani abin da ya daidai ne don a ka'ida ba a yin abu haka kawai ba tare da hujja ko dalili ba to Allah maɗaukakin sarki bayan a baya ya kawo mana ayar da take cewa amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshiruna wanda aya ce da take nuna cewa inkarin bautar wani Allah maɗaukakin sarki ta fuskar dalili na hankali Allah maɗaukakin sarki ce musu ko sun riki wasu allolin ne a ƙasa wa hum yunshiru na wanda su ne za su tashe su bayan Allah maɗaukakin sarki ya kashe su wanda kowane ɗaya daga cikin siyasan ba haka bane to anan kuma Allah maɗaukakin sarki sai kawo musu hujja da ake neman hujja da dalili ta fuskar kuma nasi Allah maɗaukakin sarki ce amittakhadhu ko sirriki min dunihi alihatan wani Allah a matsayin alloli sai Allah maɗaukin sarki ce to kullu hatu burhanan ku zo da hujja da dalili da yake nuna muku cewa lalle wannan bautar da kuka yi kun yi ta ne bisa hujja kuna da dalilin da yasa kuke wannan bauta kuke wannan hujja kuke wannan bauta shi yasa sai Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin wata sura ta daban yake cewa a قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات سيتي أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه yace qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi yanzu ba kwa ganin abin da kuke kira kuke bautatawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba sai Allah madaukakin sarki ce aruni ku nuna min ma ba khalaqu min al-ardi daga cikin halittun ƙasa da kuke rayuwa a cikin ƙasa me suka iya halitta gumaka da kuke bautatawa da duk abin da wani ya rika a matsayin abin bauta daga cikin abin da kuke rayuwa da su a ƙasa mai suka iya halitta sun halicci bishiya sun halicci ruwa sun halicci duwar wasu sun halicci dabbobi babu ɗaya daga ciki da suka halitta shine aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati to idan ba su iya halitta komai a ƙasa ba ko suna da tarayya da Allah madaukakin sarki ne a cikin samai suna da wata shiya da suka sa wajen halittar sammai Allah maɗaukakin sarki ya kiraye su sun taimaka masa wajen halittar sammai saboda haka suna ji suna da wata isa da takama cikin abin da ya shafi sammai suna da wannan shi ma babu shi ne ablahum shirikum fi samawat sai Allah maɗaukakin sarki ya musu abu na uku shi ne abin da yake da alaka da wannan ayat da muke ciki shi ne am atainahum kitaban to ko Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin min wanda suna kan wani dalili bayyananne da yake nuna musu cewa ku bautata wa wani Allah maɗaukakin sarki Allah ne ku shi ma babu to an atainahum kitaban da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko Allah ya ba su littafi ne ko suna da wani littafi ne wanda suke kan hujja da dalili da yake nuna musu cewa ku riki wani Allah a matsayin abin bauta wannan shine daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki qul hatu burhanakum ku zo da wata hujja ko dalili da yake nuna cewa lallai kurki wani Allah a matsayin abin bauta daidai ne babu shi Allah matsakin sarki bai saukar da wani littafi na da ko a yanzu da yake nuna cewa a riki waninsa a matsayin abin bauta ba bal ba abinda Allah madaukakin sarki ya fi jan hankali da tsoratarwa da razanarwa a kansa a cikin littattafansa gaba ɗaya shine bautatawa waninsa bautatawa waninsa abu ne da Allah madaukakin sarki baya son sa ya saukar da shi a cikin duk littattafan da suka sauka daga sama shine shirka ga Allah madaukakin sarki to tunda ba ku da hujja menene dalilin da ya sa ku bautawa nan Allah amsa shine kawai tsantsan san zuciya Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hujja ya ƙure su da hujja ta hankali ita ce ayat da masu gabatar amit ta kazo min dunihi alihatan min amit ta kazo alihatan min al'arzu min min shurura hujja ce ta dalili ta hankali sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙure su ta hanyar hujja da dalili kuma wacce take buƙatar nasi shine wannan ayat da makaranta yanzu amit ta kazo min dunillahi min dunihi alihatan wal hatu burhanakum to anan malamai suke cewa ashe shi addinin musulunci addini ne da yake buƙatar hujja da dalili ga dukkan abin da mutum zai yi a cikinsa dukkan abin da mutum zai yi a cikin addinin musulunci ana buƙatar ya yi shi ala basiratin ba a buƙata mutum ya rinka yin abu da ka duk abin da kai in dai addini ne na musulunci in dai aka ce maka kaza ibada ne to idan ka yi shi ka tabbatar kana da nassi daga alƙur'ani mai girma ko hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da yake goyon bayan wannan aikin naka dan ka'ida hujja ba ta zama hujja sai ta kasance ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu imma dai alƙur'ani ne maganar Allah maɗaukakin sarki ko hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce duk abin da mutum zai kawo kada ya fita daga ɗayan abu waɗannan abubuwan guda biyu so da haka duk abin da za mu yi addinance duk abin da za mu yi mu ce ibada ce duk abin da za mu yi mu ce muna so Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada a kansa ‘yan uwa mu tabbatar muna da nassi na alkur'ani ko hadisi a kansa addinin musulunci baya son yin abu da ka shi sa can wata ayar Allah madaukakin sarki ce qul fa atubi tawrati fatluha in kuntum sadiqina Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa ka gaya musu cewa ku zo da at-taura fatluha a karanta ta in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke duk da awar da kuka yi kaza daidai ne kaza ba daidai bane to ba a son magana da ka ba a son molanka ku zo ga littafin attaura littafi ne da Allah ya saukar da shi daga sama ku bude a karanta in dai daga kuke da awa ku tana ciki Allah madaukakin sarki ce haza zikiru man madiya wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce haza din nan wannan ismul ishara din ana kaddara masa haza haza alquran ana kaddara alqurani a gaban sa ma'ana wannan alqurani zikiru man madiya yana dauke da ambatan wanda suke tare da ni na imani da suka yi da kuma kyakkyawar biyayya da kuma sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ba su wa zikiru man ma'i wa zikiru man qabli yana kuma dauke da ambatan wanda suke kafina annabawan Allah da suka gabata wannan alqur'ani mai girma ya kunshi labarin mutanen da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na sakamako da zai musu ga wanda suka yi imani sannan kuma yana kunshe da labarin annabawa waɗanda suka gabata da mutanensu su ma waɗanda suka yi imani da su da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai musu wasu daga cikin malamai suka ce a'a haza zikiru mamma'i ana nufin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutanensa da alƙur'anin da aka saukan musu wa zikiru man qabli ana nufin attaura da injila da sauran littattafan da aka saukarwa annabawan annabawan baya da suka zo kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ce bal baru wancan zancen aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa mafiya yawa daga cikin mushrikan can ba sa sanin gaskiya ballantana su bita fa hum mu'riduna sun kasance masu ɗauke kai da kawar da kai ga abin da ake karanta musu na gaskiya su sun kifi ne akan shirkar su da jingina wa Allah madaukakin sarki kishiya a dukkanin ayyukansu sai Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika min rasulin
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu turo ba kafin ka wani manzo illa nuhi ilaihi face mun yi masa wahayi annahu la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa huwa cewa babu abin bautawa da cancanta sai shi Allah madaukakin sarki fa'buduni ku bautata mini wannan ayar yan uwa tana gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya gaba da cewa dukkanin manzanni da suka zo a baya tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabin karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki bai musu wahayi ba akan wani abu face sai ya gaya musu cewa su bautata masa shi shi kadai su kadai tashi a cikin bauta su kore masa kishiyoyi da kini da ababen bauta da ake hada shi da su dukkan annabawan Allah da manzanni da ya turo duka sai da Allah maɗaukai sarki musu wannan wahayi gaba ɗayansu malamai suka ce wannan ayat tana nuna mana cewa ashe addinin Allah maɗaukakin sarki tushen asalin din shine asalin addini shine at-tauhid kadai ta Allah maɗaukakin sarki dukkanin annabawan Allah gaba ɗaya da'awarsu a bangaren kadai ta Allah maɗaukakin sarki iri ɗaya ce wannan ayar kuma ta yi kama da ayar da take cikin sautin na hali ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika tabbas mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma Allah maɗaukakin sarki ce kowace al'umma mun aiko mata da manzo manzon nan me yake cewa shine ani ibudullaha ku bautata wa Allah maɗaukakin sarki wajtanibu taguta ku nisanci tagutu da wannan ayar da maka karanta a cikin suratul anbiya'i da waccan ta cikin sutun nahali dukkanin su ma'anarsa ɗaya ce abin da take gaya mana shine Allah maɗaukakin sarki dukkanin manzanni da annabawan da ya turo tushen abin da ake turo su da shi shine tauhidi tushen abin da ake turo su da shi shine aqida babban a jigon abin da ake bawa annabawa shine kadai ta Allah maɗaukakin sarki in ya so sauran abubuwa hukunce hukunce na shari'a kuma sai su biyo baya shi sa ku ga annabawan Allah madaukakin sarki gaba ɗayan su tushen addini su iri ɗaya ne amma shari'a ce ta kowa ta sha bamban ma'ana hukunce hukunce kaza halal ne kaza haram ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane to wannan shari'a annabi nuhu alaihi salam ta sha bamban da shari'a annabi ibrahim alaihi salam shari'a annabi ibrahim alaihi salam ta sha bamban da annabi musa alaihi salam annabi musa tasa ta sha bamban da ta annabi isa alaihi salam kamar da ta annabi isa kuma ta sha bamban da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya shafi hukunce hukunce ke kaza halal ne kaza haram ne shi sai Allah madaukakin sarki ce li kullin min li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne ɗaya daga cikin ku ku annabawa da manzanni mun sanya masa shari'atan shari'arsa wa minhaja da kuma hanyar da yake bi wajen hukunce hukunce wannan ko abu ne da yake sananne amma abin da ya shafi tauhidi aqida kadai ta Allah madaukakin sarki to gaba ɗaya iri ɗaya ne abinda annabi nuhu alaihi salam ya zo da shi shine kada a bauta tawa kowa sai Allah madaukakin sarki abinda annabi ibrahim ya zo da shi kenan abinda annabi hud alaihi salam ya zo da shi abinda annabi salih ya zo da shi kenan abinda annabi lut ya zo da shi kenan abinda annabi musa da annabi isa duka alaihi musallam suka zo da shi kenan gaba daya shine a bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai kada a jingina masa komai a wajen bauta yan uwa mu sani cewa wannan shi yake nuna mana ashe mafi mahimmancin abu a wajen dan adam gaba ɗaya rayuwarsa shi ne kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki mutum ba shi da abin da ya fi tauhidi da aƙida mahimmanci a rayuwarsa shi ne asali idan aka rasa tauhidi da aƙida to an rasa komai saboda tauhidi da aƙida shi yake tabbatar da mutum a matsayin musulmi cikakke rashin tauhidi da aƙida shi yake fitar da mutum daga da'irar addinin musulunci shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa a dukkanin wanda ya mutu yana mai ta Allah maɗaukakin sarki zai shiga aljanna duk mutumin da ya rasu yana mai ta Allah maɗaukakin sarki akwai tauhidi a cikin zuciyarsa zai shiga aljanna ko da ko yayi sabo wannan sabansa zai iya sawa a kai shi wuta yayi bursu yayi ya yi fursuna gwargwado yadda Allah maɗaukin sarki ya kaddara masa zai amma dai sakamakon tauhidin da ke cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala da ƙarshe zai sa a fito da shi a kai shi aljanna me dalili saboda asalin abin da ke cikin zuciyarsa na imani amma duk mutumin da ya sake ya mutu a zuciyarsa babu imani ko kuma babu tauhidi to wannan idan ya shiga wuta babu shi ba fita har abada Allah ya kiyaye mu to shi sa malamai suka ce duk karantarwa da za a yi duk wa'azi da za a yi duk faɗakarwa da za a yi kasance farko abin da za a fara shi ne tauhidi al'aƙida a taushe shi kasance shi ne farko a fara nuna wa mutane waye Allah maɗaukakin sarki menene haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a kanmu menene siffofin Allah maɗaukakin sarki me ya kamata mu kiyaye game da Allah maɗaukakin sarki sannan mu nuna a nuna mana abin da Allah maɗaukakin sarki kuma baya so a jingina masa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya ƙauna a danganta shi da su sannan mu san haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mai Allah madaukakin sarki ya turo shi da ya turo shi zuwa gare zuwa gare mu da shi duk wannan shine abu na farko da ya kamata a yi duk abin da zai zo kawo mana kura da datti akan tauhidin mu dole ne mu kuma da shi gefe dole ne mu sashi a bayan bayan mu babu mu babu shi wannan ayar shine babban abin da take karantar da mu at-tauhidu awwalan tauhidi shine farko a cikin al'amuran mu aqida shine farko a cikin al'amuran mu kaga sai tauhidi ake nufi da shi yan uwa shine kadai ta Allah madaukakin sarki korewa Allah madaukakin sarki abin tarayya ababan tarayya duk abin da zai sa mutum yayi shirka duk abin da zai sa mutum ya jingina wa Allah madaukakin sarki abokin tarayya to mutum ya guje masa shine tauhidi saboda haka shine farkon abin da mutum ya kamata ya fara sani shi sai Allah Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani farkon abin da ya kamata ka sani shine me annahu la ilaha illallah cewa babu abota da cancanta da gaskiya sai Allah shine abin da ya kamata ka sani idan ka san wannan kuma fastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat sannan kuma sai ka shiga sauran abubuwan ka nemi gafarar zanubinka ka nemo sauran mu'minai gafara amma dai farko shine me tauhidi yan uwa mahimmancin tauhidi ba zai kwatantu ba mahimmancin tauhidi ba zai faɗi ba duk aikin da mutum zai yi a duniya yan uwa komai yawansa komai girmansa wallahi matuƙar yajewa da Allah maɗaukin sarki ba tauhidi babu ruwan Allah da wannan aikin nasa mu kalli wannan da kyau matuƙar mutum ya wa Allah maɗaukin sarki babu tauhidi to duk yawan aikinsa babu ruwan Allah maɗaukin sarki da tauhidinsa babu ruwan Allah maɗaukin sarki da wannan aikin nasa shi sa Allah maɗaukin sarki yake gama da cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah maɗaukin sarki baya gafartawa a yi shirka da shi amma duk abin da bai kai shirka ba idan mutum ya yi za a iya gafarta masa Allah maɗaukai sarki zai iya gafarta masa shi ma ga wanda ya ga dama ga wanda ya so daga cikin bayansa haka ku duba girma irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da martabarsa da kimarsa a wajen Allah maɗaukakin sarki amma Allah maɗaukakin sarki ya ce masa la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirina da a ce za ka yi shirka to da ayyukanka sun ruguje kuma da ka kasance daga cikin masu asara to idan an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai shirka ayyukansa na alkhairi gaba ɗaya sun ruguje zai kasance daga cikin masu asara ya kuma ni idan ne shirka ko ke ko wani wanda ba shi ba sallallahu alaihi wasallam abinda bahaushe yake cewa a tauna aya ne don tsakuwa ta ji tsoro ko kuma a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro to shine abinda Allah madaukakin sarki irin usulubin da yake to shi yasa yan uwa mu sani cewa duk abin da muka san zai kawo mana matsala a ƙidan mu guje shi duk abin da aka ce mana kaza zai taɓa mana ƙidan mu zai taɓa mana tauhidin mu guje shi daga cikin misalai akwai kiran wani Allah kiran wani Allah mutum ya rinka kiran sunan wani wanda ba Allah ba da niyyar neman taimako ko agaji wannan shirka ce ga Allah maɗaukakin sarki mutum ya nemi abin da babu wanda zai iya yi sai Allah maɗaukakin sarki ya nema a wajen wani Allah shi ma shirka ce ga Allah maɗaukakin sarki babbar shirka mutum idan yana neman arziki idan mutum yana neman rayuwa mai kyau yana neman haihuwa yana neman ilimi yana neman duk wani abin alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki kamata ya nema shi shi kadai kada ya nema a wajen wani saboda haka mu sani tawakkali ga Allah madaukakin sarki shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke nuna tauhidin bawa rashin tawakkali kuma abu ne da yake nuna cewa Allah shi bawa ya sauka daga layin tauhidi haka nan abin da ya shafi zuwa wajen boka ko abin da ya kama da haka shi ma abin da yake taba akidan mutum abin da yake taba tauhidin mutum duk yadda mutum yana ga yake gani yana sallah yana ibada yana kaza matakar zai rinka zakewa irin waɗannan abubuwa zuwa wajen boka da sauransu to yana lalata wannan tauhidin nasa yana kwashe kayansa ne gaba ɗaya daga gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu shi ba addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ba tuba yi ba saboda haka yan uwa wannan aya aya ce da malamai suna ba ta muhimmanci kwarai da gaske wajen fito da abin da ya shafi tauhidi a farko kafin a shiga komai tauhidi ake farawa kafin a shiga cikin wani abu wanda ba shi ba Allah madaukakin sarki ce wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce Allah madaukakin sarki ya rikida su suwa kenan su mushrikan makka suka ce ai Allah madaukakin sarki ya rikida sai Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu sarki ya tabbatar masa wannan bakar magana ce wannan muguwar magana ce da ta fito daga bakin su kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalmar ta munana da take fita daga bakin su bal ibadun mukramuna Allah madaukakin sarki ya ce bari wancan zantan su bayi ne na Allah madaukakin sarki masu girma ba ana ana nufin mala'iku kenan shi ta nace muku abinda ake nufi shine mushrikan makka dan mushrikan makka sune suka jingina wa Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata suka ce mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki musu raddi yace wa za'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa yace ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yas'aluna suka ce Allah madaukakin sarki wai ya riki mala'iku a matsayin ƴaƴa mata wato shi balarabe ka'idar balarabe shi ne ba ya son mace a lokacinsa ko lokacin jahiliya idan balarabe ya haifi mace ya yake mata kashe ta yake zai je binne ta da ranta ko ya je ya haƙa rami ya binne ta da ranta ko kuma ya matse ta ya kashe ta sai ta mutu shi ne abin da yake kun ga shi akan kansa a matsayinsa na mutum halitta ba ya son mace to amma saboda rashin arziki da suka tashi jingina wa Allah madaukakin sarki da sai suka ce ai dan ma da Allah ya haifa mata ce kun ga su abin da ba sa so abin da ba sa kwana kuma sai suka jingina wa Allah madaukakin sarki saboda zalunci shine Allah madaukakin sarki ce tilka idan qismatun biza wannan rabo ne ai na zalunci dan me ku abin da ba ku so za ku jingina wa Allah madaukakin sarki to shine sai Allah madaukakin sarki ce ashahidu khalqahum shin kun halicci kuna nan ku mushrikan maka kuna nan lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku da kuka gane cewa mata ne bayan kun gane mata ne kuma kuka gane ai ani na Allah madaukakin sarki a shahidu khalqahum sun halicci suna nan aka halicci mala'iku sai Allah madaukakin sarki ce sa tuktabu shahadatuhum wallahi wannan shaidar da suka bayar na cewa mala'iku mata mata ne ayan Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya rubuta ya ajiye an musu hisabi akan sa wa yus'aluna kuma sai an tambaye su game da wancan abin da suka faɗa to shine sai Allah madaukakin sarki nan yake maimaita irin abin da suka faɗa ke cewa qalu ittakhadha ar-rahman su dai waɗancan mushrikai na makka sun ce ittakhadha ar-rahman ubangiji mai rahama wai ya riki da walada sai Allah madaukakin sarki ce subhanahu sarki ya tabbatar masa wacce muguwar magana ce ba haka bane abin da suka faɗa abin da suka faɗa ba daidai bane bal bar dai su waɗanda su mala'iku su mala'iku da su mushrikan maka suke jingina wa Allah madaukakin sarki a matsayin ƴaƴansa ne mata ibadu wasu irin bayi ne mukramu na masu girma Allah madaukakin sarki ya jingina mala'iku da bayinsa ne masu girma da falala da daraja yace la yasbiqunahu bil qawli su mala'iku ba sa rigayar Allah madaukakin sarki da wata magana ai la yataqaddamunahu bayna yadayhi bi amrin wa la yukhalifunahu fi ma amarahum bihi kamar da ibn kasirin ya faɗa ba sa gabatar Allah maɗaukakin sarki da wani al'amari sannan ba sa saba Allah maɗaukakin sarki cikin abin da ya umarce su kamar yadda ya faɗa a cikin sura cewa Allah mala'iku duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su shi suke aikatawa ba sa saba Allah maɗaukakin sarki la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar Allah maɗaukakin sarki da wani zance Allah madaukakin sarki bai sa su ba su ce su ce Allah madaukakin sarki bai ce su faɗa ba su faɗa ko kuma ya ce su faɗa suke faɗa ba sa yin haka ga Allah madaukakin sarki to haka duk abin da mala'ika yake na kai sako zuwa ga annabawa ko saukar da ruwan sama Allah madaukakin sarki ya dora musu ko masu karɓar rayukan mutane kun san mala'iku masu ai mala'iku Allah madaukakin sarki kowa akwai irin duty nashi da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi ko waɗanda suke kula da bayi ko waɗanda suke kula da wuta ko waɗanda suke kula da aljanna ko waɗanda suke kaza ko waɗanda suke kaza dukkaninsu ba wanda yake gabatar da wani abu kafin Allah madaukakin sarki ya ce ya gabatar sannan babu wanda daga cikin su kuma da Allah madaukakin sarki zai ce ya gabatar kuma yake mala'iku ba sa haka shine la yasbiqunahu bil qawl ba sa gabatar Allah maɗaukakin sarki da wani zance wa hum bi amrihi ya'maluna mala'iku sun kasance masu bin umarni ne masu aikata duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi wannan shine babban siffar su sai Allah maɗaukakin sarki ce ya'lamu ma baina aydihim Allah yana sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum Allah kuma yana sanin abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da aikinsa kuma ya ce a cece shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya alamu ma bai na aidihi su mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke gaba gare su duk abin da mala'ika yake Allah maɗaukakin sarki na sane da shi wa ma khalfahum abin da ke baya gare su Allah maɗaukakin sarki ya sani wato wannan Allah maɗaukakin sarki yana so ya fito da ɗan adam gajiyawarsa ne da kasawarsa ku duba girma irin na mala'ika da yawa irin na mala'ika duk girman mala'ika da yawansu babu wani abu guda ɗaya da yake fita daga cikin ilimin Allah maɗaukin sarki game da su to ya kuma ɗan adam da bai kai mala'ika girma bai kai mala'ika yawa ba mu kalli yawan mala'iku yan uwa Allah maɗaukin sarki ya ce a sama akwai baitul izza ko baitul ma'mur annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kullum mala'ika dubu saba'in yana shiga wannan ɗakin ya yi ibada ya fita ba zai ƙara komawa ba har Allah maɗaukakin sarki tashi kiyamarsa gobe wasu dubu saba'in ɗin ya su ƙara shiga jibi dubu saba'in za su ƙara shiga gata dubu saba'in za su ƙara shiga haka za a yi ta sai Allah ya tashi kiyamarsa mala'ika dubu saba'in kullum sai ya shiga baitul ma'mur ya yi ibada ya fita daga lokacin da Allah ya halicci duniya zuwa yanzu shekara nawa wa ya san adadin shekarun da aka shafe daga halittar duniya zuwa yanzu to yanzu mu ɗauka ko iya shekarun ko iya shekarun mu kaɗai mutum ya ce shekara hamsin shekara hamsin kwanaki nawa ne a ciki a duk shekara akwai kwana ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin sau hamsin nawa kenan to a ce wannan adadin kuma sau dubu saba'in saba'in ai ko wannan za ku ga adadin ba kaɗan ba ne za ku ga duka mutanen duniya ma an kusa kamo su tunda mutanen duniya gaba ɗaya nawa ake bayani gaba ɗaya mutanen duniya nawa ake bayani wasu 'yan biliyoyi ake faɗa wanda ba su ke sun kawo ba to amma tun da Allah halicci duniya haka Allah maɗaukakin sarki yake gudanar da al'amarinsa kullum za su shiga wannan ɗakin ba fa iya su kaɗai ne mala'ikun Allah maɗaukakin sarki ba a'a wannan wasu ne daga ciki suke shiga cikin wannan ɗaki su ibada su fito ina sauran mala'iku ina masu rike da al'arshin Allah maɗaukakin sarki ina wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin su suna sujjada ko suna ruku'u su aikin su kenan kawai ina wanda Allah madaukakin sarki ya turo zuwa ga mutane suke gadin su lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ina wanda suke a rubuta ayyukan bayi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ina wanda suke kula idan an kai mutum kabari su tashe su tashe su mai tambaya duk ina waɗannan mala'iku su ma suna nafasa na aikin su banda waɗancan kun ga ma ya alamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rundunar Allah maɗaukakin sarki shi shi shi kaɗai saboda haka ku kalli yawan mala'iku wannan yawan su nake ga muku girman su kuma fa girman mala'iku fa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah maɗaukakin sarki yace shine wanda ya sanya mala'iku a matsayin manzanni masu masu kai sako daga gare shi zuwa ga annabawan Allah maɗaukakin sarki sai ce uli ajnihatin masu fuka-fukai ne kai daga ji an ce fiffike ka san ai abu ba na wasa bane mala'iku fuka-fukai ne da su sai ce masna daga cikin mala'iku akwai masu fiffike guda biyu wa salasa akwai masu fuka-fukai guda uku uku wa ruba daga cikin su akwai masu fuka-fukai hurhudu Allah ke zidu fil khalqi ma yasha'u daga cikin mala'iku Allah yakan ƙara halitta wanda ya ga dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce cewa mala'ika jibril shi kadai yana da fiffike guda 600 shi shi kadai mala'ika jibril yana da fiffike guda 600 idan Allah madaukakin sarki ya so halakar da mutane mala'ika guda ɗaya ake turowa ya ɗaga su ya kifar da su duk gaba ɗaya mutanen zamanin Allah Allah madaukakin sarki idan ya so halakar da su mala'ika guda ɗaya da zai ɗaga su ya kifar da su to ashe kun ga girman ba na wasa bane to ku duba yawa irin na mala'iku da muka ambata ku duba girma irin na mala'iku da muka ambata amma duk da haka Allah madaukakin sarki ce ya alama ma baina aidihim wa ma khalfahu duk abin da ke gaba gare su abin da ke baya gare su Allah ya sani to ya kuma mu kenan akwai abin da zai buyarwa Allah madaukakin sarki game da mu akwai babu dan ka shiga daki kai wani abu zai boyewa Allah madaukakin sarki abinda bai ɓuya masa ga waɗancan halittu da suka fi mu komai da komai ba zai ɓuya masa gare mu don ka ɓuya ko kun ɓuya kun yi abinda ba daidai ba don ka sirranta magana don ka yi ta a fili don ka yi ta inda babu kowa wannan Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke gaba gari ga shi sa na gaya mana cewa ‘yan uwa wannan aya kamar jan hankali take ga mu a fakaice Allah da ya san abin da ke gaba ga mala'iku da bayansu to min babu aula kuma ya san abin da yake gaba gare mu da baya gare mu so da kowa sai ya shiga taitayin sa ya san cewa duk abin da kake yi Allah madaukakin sarki yana tare da kai Allah madaukakin sarki yana kallon ka yana jin ka duk abin da zaka faɗa ko ka aikata ko cikin ƙasan ƙasa ka shiga Allah madaukakin sarki yana jin ka yana kallon ka kamar yadda kake a fili ba bambanci ba bambanci sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi haka Allah madaukakin sarki ce wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki ka buɗe baki kai magana da ƙarfi ko ka faɗa a sirrance ta yadda na kusa da kai kaɗai zai iya ji kamar yadda muke tare da malam awalin da masa magana a kulli kai bari wannan ma faɗi maganar a cikin zuciyarka ya alamu sirra wa akhfa duk Allah madaukakin sarki yana jinka saboda ka kai kana sani duk abin da za ka yi kai kana sani kada ka taba ɗauka akwai abin da za ka yi ya wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya san shi ya gan shi ya ji shi kuma an rubuta ranar tashin kiyama kuma za a tambaye ki akan sa shikenan Allah maɗaukakin sarki ce alam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una sannan su mala'iku ba sa yin ceto illa liman irtaba sai ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda a cece shi wa hum min khashyatihi mushfiquna sun kasance game da tsoron Allah maɗaukakin sarki su mala'iku mushfiquna masu firgici ne da razani masu firgita ne da razana duk wannan girma irin na mala'ika Allah maɗaukakin sarki ya ce suna firgici da razana da tsoron Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce daman dukkanin wanda ya san Allah maɗaukakin sarki ya fi jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kun ga a baya mun kawo aya da take nuna cewa mala'ikun Allah maɗaukakin sarki ba sa sabo la ya asuna Allah ma amarahum ko la ya asuna Allah ma amarahum Allah madaukakin sarki ce ba sa saba Allah madaukakin sarki ga dukkan abin da ya umarce shi ya umarce su mu muna saba Allah ko ba mu saba masa amsa shi ne muna saba sannan ce wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su mu duk abin da Allah ya umarce mu muke aikatawa amsa shi ne ba gaba ɗaya bane to amma sakamakon duk da haka ku duba Allah madaukakin sarki ce hum min khashyatihi mala'iku sun kasance game da tsoron Allah madaukakin sarki a firgice suke a razana suke dukkanin wanda ya san Allah maɗaukakin sarki ya fi jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi sa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin bayan Allah na gari sai ce wallazi na yi utuna ma a ta wa ƙulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un su ne waɗanda suka bayar da duk abin da za su bayar suka aikata duk abin da za su aikata sun yi sallah sun yi azumi sun sada zumunci sun yi gaskiya sun kare haƙƙin iyayensu sun kare haƙƙin iyalansu da matansu da komai nasu abin da Allah yake so sun yi yi utuna ma a tau sun yi abin da ya kamata su yi amma sai Allah madaukakin sarki ce siffar su shine wa qulubuhum wajilatu amma tare da haka zuciyarsu a cikin firgici take da razani annahum ila rabbihim raji'una za su kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki bai san abin da su tarabba shi sa duk lokacin da kika ga kina yin wani abu kina jike alhamdulillah ko yanzu aka sha kiyama to mutum ya tuhumi imaninsa wallahi kuwa mutum ya tumi imaninsa al'amru min ka- min makarin lahi kenan wanda Allah ya ce wala ya'manu min makarin lahi ilal qaumil khasiruna babu wanda yake aminta daga ah, makarin Allah madaukakin sarki sai mutanen da suke masu asara shi sa ko da yaushe idan kina- idan kika yi aikin alkhairi ki rinka ji cewa Allah ya karba Allah ya kalli aiki na makuwa Allah ya karba haka yanka ba ta ki rinka ji abin da ya kamata ki da duk mumini aikin alkhairinsa wallahi baya rudarsa duk mumini aikin da yake yi na kirki baya sa ya rinka ji cewa shi fa yanzu ai ya riga ya hai babu wannan duk mutumin da yake ji alhamdulillah ai mun kaga ba mu shiga aljanna ba a tashi alkiyama ba to wannan ko shakka babu ko shakka babu bai san Allah madaukakin sarki ba bai san Allah madaukakin sarki ba sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yarda tun yana duniya Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ce umar fil janna sai da umar dan aljanna ne amma annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya samu wani sahabi mai suna huzaifa bin liman Allah ya kara masa yarda annabi ya gaya masa sunayen wasu mutane wanda wanda suke munafikai ne annabi duk ya bashi labarin su yace wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne duk annabi ya gaya musu sayyidina umar ya samu huzaifa yace ina hada ka da Allah ina yi maka magiya da sunan Allah ka gaya min ina cikin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce munafikai ne ina cikin wanda annabi ya ce munafiki ne huzaifa bin limiyar yake cewa ba ka cikinsu amma daga kai ba zan ƙara gaya kowa ba me yasa na kawo mana wannan sai na umar bin khattab an ce dan aljanna ne tunda aka ce kai dan aljanna ne ba sai ka huta ba ai idan da a ce irinmu ne aka ce daga yanzu wancan an baki aljanna me zaki ai kujera yake dauko ki sa kofa gida a rinka zo ana baki sadaka ai a kwarai daga cikin zama ta babbar waliya daga lokacin da aka ce daga yanzu wance Allah ya baki aljanna kuma kika samu tabbas haka ne ai sallah ma kin daina ba haka bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce laqad Allah madaukakin sarki ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ce zunubin da duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi da wanda zai yi idan ma zai duk an gafarta masa amma a lokacin da aka ce an masa wannan albishir na Aisha ta ce a lokacin kuma ya ƙara zage damtse da sallar dare sai da kafafuwansa suka rika kukumbura an ce fa an gafarta masa zunubinsa in ma zai na gaba an gafarta masa da Allah in ke ce ya zaki ba shi kenan ba sai mutum ya tashar holiyarsa ba dai aljanna ake nema ba to na samu na samu sai mutum ya koma gefe ta abin da ga dama amma annabi tsira da aminci tsara tabbata ga saboda ya fi kowa sanin Allah sai ya ƙara zagi da mutsi yayi ta ibada yayi ta sallah yayi ta gode wa Allah madaukakin sarki sai da kafafuwan suka rika kukumbura sai da matarsa na Aisha Allah ya ƙara mata da ta ce ya Rasulullah me yasa kake wahalar da kanka ne ga gashi an gafarta maka zunubinka wanda ya gabata da wanda zaka yi duka me yana wahala da kanka huta wa ka huta wa kanka abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ta shine afala akuna abdan shakura shin wannan abin da Allah ya mun ni ko bazan gode masa ba bazan yi godiya ba wannan abin da yake godiya yake ga Allah madaukakin sarki shine wallazina yu'tuna ma atawaqqulubuhum wajila to abin da sana kawo mana wannan ku kalli mala'iku duk da tsarkin su da martabarsa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba sa sabo amma Allah maɗaukakin sarki ce wa hum min khashyatihi mushfiquna game da tsoron Allah maɗaukakin sarki a firgici suke a razane suke shi sa duk lokacin da mutum yake ji ya amanta shi fa yanzu alhamdulillah babu komai to wallahi ita hum imaninsa bai san Allah maɗaukakin sarki ba wallahi kuwa Allah ya samu dace sannan Allah maɗaukakin sarki ce su mala'iku ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ceto Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za a yi ceto ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki da kansa zai yi ceto subhanahu wa ta'ala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi ceto kala kala ceton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ma ɗaya bane kala kala zai yi ceto sannan sauran annabawan Allah da manzanni su ma za su yi ceto bayan Allah nagartattu za su yi ceto shahidai za su yi ceto ‘ya'ya ma za su ceci iyayensu iyaye ma za su ceci ‘ya'ya so da akwai ceto ranar tashin al'iyama sai dai ceton yana da alaƙa ne da abubuwa guda biyu ‘yan uwa mu lura da kyau na farko shine ba za a ceci wani ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda a cece shi shine wannan ayat da makaranta ne wala yashfa'una illa liman irtaba saboda haka ko da kana gani ga wani bawan Allah nagartacce ka san shi to bai isa ya cece ka ba sai Allah ya yarda kuma ya cece ka ko kana gani ga wani wanda kake gani ka bi shi kai masa da'a kai masa biyayya a duniya kuma kana masa kyakkyawan zato bawan Allah ne to bawan Allah fa wannan wannan ranar tafi karfin sa ba shi da tasirin da zai yi akan ka me yasa wala yashfa'una illa liman irtaba ba ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda da su abu na biyu shine sai da izinin Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara yace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina lahu ceto ba zai amfani ba sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi izini kai da za a ceta sai Allah ya yarda a cece ka sannan shi mai ceton sai Allah madaukakin sarki kuma ya bashi izini to ashe kun ga ceton gaba ɗaya nawaye kenan na Allah maɗaukakin sarki ne shine Allah maɗaukakin sarki ce kullillahi shafa'atu jami'a kullillahi shafa'atu jami'a duk ceto gaba ɗayan sa na Allah maɗaukakin sarki ne shi sa ƴan uwa idan kuna neman ceto a wajen za ku nema a wajen Allah maɗaukakin sarki ake neman ceto abin da ake kira ceto ƴan uwa shine mutum ya cancanta ya shiga wuta ya yi aikin da zai shiga wuta ayyukansa na alkhairi sun gaza ayyukansa na sharri sun fi yawa kun ga wannan automatic ticket ticket da shi na ina na wuta sai Allah madaukakin sarki ya ba ɗaya daga cikin bayinsa dama ya ce a ceci wane ko a ceci wance sai a fasa sa mutum a wuta sai a kai shi aljanna wannan shine ceto mutum ya yi abin da ya kamata ya shiga wuta amma sai Allah madaukakin sarki ya fasa sa shi a wuta sai a kai shi aljanna wannan shine ceto to shi wanda ce ta kabe da na gaya muku ba a yin sa sai wanda Allah ba izini yayi shi wanda zai yi kenan sannan shi wanda ya cancanta ya shiga wutar za a kai shi aljanna babu wanda ya sai cece sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda a cece shi din to shi sa malamai suka ce dukkanin ceto ga wanda yake neman sa ya neme shi a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya baka ka zamto mai ceto ko kuma ya yarda a cece ka wannan shine abin da malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi suka ce wannan ceton da ake nufi ba ma sai an je lahira ba ceto ne a duniya kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa wannan irin ceto shine addu'a da mala'iku suke wa mutane kun san mala'iku su ne mana addu'a ko akwai wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labarin su da yawa cewa mala'iku su ne musu salati akwai mutane da yawa da mala'iku suke musu salati kun san kuma salatin mala'ika ga mutane shine musu addu'a kamar yadda Allah madaukakin sarki bada labari cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu abinda suke faɗa kenan mana aiko Allah ka gafarta wanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka wa qihim azabal azabal jahim ka kare su daga azabar wuta to ceto na mala'iku a duniya shine addu'o'i da mala'iku za su rinka yi mutane addu'o'i da za su rinka yi mutane na neman gafara wa Allah madaukakin sarki duk lokacin da mutum a yi wani aiki na rashin kyauta ko abin da ya kama da haka Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa sakamakon wancan aikin nasa a littafinsa zai kuma gan shi to amma sakamakon istighfar da mala'iku suke masa sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kun ga ceto ne wannan ko ba ceto bane ceto ne dan da ba a goge ba idan aka jira ranar tashin kiyama aka auna shi a ma'auni zai taimaka wajen me aikin zunubin mutum ya ƙara yawa idan aikin mutum zunubin mutum ya ƙara yawa fa kun ga zai taimaka wajen yin rinjaye aikinsa na alkhairi wanda kuma shi zai sa kai mutum wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka malamai suka ce ceto guda biyu ko dai ceto a lahira ko ceto a duniya Allah madaukakin sarki cewa may yaqul minhum wanda duk ya faɗa daga cikin mala'iku yace inni ilahul haƙiƙa ni abin bauta ne min dunihi ba Allah madaukakin sarki ba fa zalika nadbihi jahannam wancananka su makomarsu ita ce wuta kazalika najabi zalimina kamar haka Allah madaukakin sarki yake sakawa azzalimai da shi azzalimai su ne anan masu shirka ga Allah madaukakin sarki masu jingina masa kishiya Allah madaukakin sarki yace dukkanin wanda ya faɗa daga cikin mala'iku duk girman mala'ikun da muka faɗa yan uwa da yadda suke biyayya ga Allah madaukakin sarki to idan da ɗaya daga cikinsu zai ce ni Allah ne a daina bautata wa Allah maɗaukakin sarki a bautata mu Allah ya ce maka masa ita ce wuta duk wannan girma da martaba da mala'ika su da mala'iku suke da shi Allah ya ce ibadun muqramuna bayi ne masu karamci to da za su wannan al'amari su jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya da Allah maɗaukakin sarki ya ce maka masa ita ce wuta to ya kuma wanda ba mala'ika ba ya kuma mu ya kuma wani wanda zai zo sunnanta wa mutane abinda za rinka bautata masa ya mutumin da zai zo ya ce da mutane a bautata masa ko ya kawo musu wani salo da a fakaice ƙarshe abin zai juye kuma bauta a gare shi shi kuma sai Allah ya rabu da shi Allah ba zai rabu da shi ba malamai suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa mayya minhum ilahun min dunihi wanda duk ya ce ni Allah ne daga cikin mala'iku ba wanda ya ce shi abu mutane daga cikin mala'iku ba Allah ba wannan baya nuna cewa ɗaya daga cikin mala'iku ya faɗa hakan a'a baya nuna cewa sharaɗi ne da aka kawo idan da za shi abu kaza to ga abin da zai same su kuma ba lallai dan kai sharaɗi kuma ya kasance sharaɗin naka ya tabbata ba yanzu misali a ce dukkanin wanda ya makara a makaranta ba zai yi jarabawa ba to sai nuna cewa dole sai an samu wanda zai sai an samu wanda ya makara kenan ba lalle bane idan ɗalibai suka kiyaye kowa ya zo akan lokaci ya jarabawar sa kun ga sharadin ka yayi ko sharadin ka ya ci ko bai ci ba bai ci ba kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ne qul in kana lirrahmani waladan idan da a ce Allah madaukakin sarki yana da da to fa ana awwalul abidina ni ne farkon masu bauta to wannan shar'in da Allah ya kawo inda a ce sai kasance kuma wani ce ai tunda Allah ya ce inda a ce ya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗaki nan ba haka bane kwata kwata saboda haka sharadi ne amma baya nuna auko sharadin akan abin da aka faɗa sai Allah madaukakin sarki ya ce ne
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
نعم الله مدوكي سركي أولم يرى الذين كفروا شن وأن سكا كافرت بس جنيبا أن السماوات والأرض حقيقة سميد قصي كانتا دا سنكسن رتقا أهدي أمن ندجونا ففتقناهما سيمك رباسو Allah maɗaukai sarki yanzu ya dawo yana yi waɗannan mushrikai bita yana nuna musu girmansa da buwayarsa da aikinsa subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yaran ladina kafaru shin waɗanda suka kafarta ba su gani ba ne annas samawati wal arda hakika sammai da kasai kana taratqan da sun kasance a hada suke amanna da juna fa fataqnahu ma sai Allah madaukakin sarki ce sai muka raba su ba su ga haka ba malamai sun yi maganganu game da me ake nufi da da sammai da kasai a hada suke sai muka raba su wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi shine eh da sama da ƙasa yadda muka gansu dinnan haka sama daban ƙasa kuma daban yadda muke rayuwa a kanta da ba haka suke ba da a haɗe suke amanna da juna sama da ƙasa amanna suke a haɗe suke da juna Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa sai ya raba su da ya raba su ya samar da halitta a ƙasa ya kuma samar da halitta a sama ya raba tsakaninsu da iska kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wasu kuma suka ce abinda ake nufi da sammai da ƙasai da a haɗe suke Allah maɗaukakin sarki raba su ai da sama guda ɗaya ce ita kaɗai ce a haɗe take sai Allah maɗaukakin sarki ya rarraba ta ya mai da ita sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku zuwa sama ta bakwai haka nan ƙasa ita ma da guda ɗaya ce kawai sama ta ƙasa guda ɗaya ce sai Allah maɗaukakin sarki ita ma ya rarraba ta shine fa fataqnahuma ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai magana ta uku ita ce magana abdullahi dan abbas wacce take cewa da sama a doɗe take a shafa take haka ita nan haka ita ƙasa ita ma a shafa take a doɗe babu abin da ke fitowa daga sama babu kuma abin da ke tsirowa daga ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki ya tsaga sama sai ruwa ke zubowa Allah maɗaukakin sarki ya tsaga ƙasa sai shuka take fitowa shine fafata ƙanahu maɗin kamar yadda asar ya tabbata daga ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa har zuwa kan sahabi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda wata rana abdullahi dan umar yace anna rajulan atahu yas'aluhu an samawati wal ardi wani mutum yazo na Abdullahi dan Umar yake tambaye sa game da sammai da kasai kana tara ta kan Allah madaukakin sarki ce da a hada suke da juna qala me ake nufi da wannan sai Abdullahi dan Umar yace masa izhab ila zalika shaykh fas'alhu yace tafi zuwa ga wancan dattijan ka tambaye shi yana nufin Abdullahi dan Abbas kenan yace ka je ka tambaye shi fassara abin da ka tambaye ni yace thumma yace fa akhbarni bima qala thumma ta'al fa akhbarni bima qala laka yace sannan idan ya baka ya ga maka amsar da ya ga maka sai ka dawo kuma ka ga min amsar da ya baka qala yace fa dhahaba ila ibn abbas sai ta faɗa abdullahi dan abbas wannan mutumi fa sa'alahu ya tambaye shi game da alagafata malam Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ce da sama da ƙasa a haɗe suke sai Allah maɗaukakin sarki ya raba su menene ma'anar wannan a ibn abbas sai abdullahi dan abbas ce na'am eh haka ne kanati samawati ratqan ai sammai da sun kasance a haɗe suke da juna a ture la kumtir ba ta zubar da ruwan sama fa kanati al-ardu ratqan su ma kasai da sun kasance a haɗe suke a ture da juna la tumbitu ba sa fitar da tsirrai falamma khalaqa lil ardi ahlan yayin da Allah maɗaukin sarki halittu halittu a ƙasa fataƙa habi bil matsari sai tsaga sama ruwan sama ya zubo wa fataƙa habi bin nabati ya tsaga ƙasa shuka ta tsoro faraja an rajul ilabni umar sai wanda mutum ya dawo wajen abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda fa akhbarahu ya bashi labarin abinda abdullahi dan abbas ya gaya masa fa qala ibn umar abdullahi dan umar yace al'ana qad alimtu anna ibn abbas qad utiya fil qur'an ilman yace yanzu na ƙara tabbatar da cewa lallai wannan bawan Allah abdullahi dan abbas an ba shi ilimin alqur'ani yalwatacce ma'ana yayyabo ga dan uwansa sahabi abdullahi dan abbas wannan ita ce fassara ta uku ma'ana sama da ta kasance a doɗe ruwa baya zubowa sai Allah madaukakin sarki ya tsaga ta sai ruwa ke zubowa kasa ta kasance ita ma a dutse sai Allah madaukakin sarki ya tsaga ta sai shuka take fitowa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta halittun da suke kanta Allah madaukakin sarki ya ce awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda da sammai da kasai sun kasance rataqan a hada da juna fa fataqnahuma sai muka raba su waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah subhanahu wata'ala ce sai muka sanya min al-ma'i daga ruwa kulli shay'in hayy duk abin da yake rayayye muka sanya duk wani abu da yake rayayye asalinsa daga ruwa ne ma'ana komai da ka gani asalinsa da ruwa ne asalinsa halittarsa daga ruwa ne imam al-qurtubi ya kawo maganganu guda uku game da faɗin Allah madaukakin sarki wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy yace magana ta farko shine faɗin malaman da suke cewa a khuliqa kullu shay'in min al-ma'i komai an halitte shi ne daga ruwa ma'ana asalin halitta dukkanin komai daga ruwa afsani magana ta biyu hibbu hayati kulli shay'in bil ma kare rayuwar dukkanin wani abu ta ta'allaka ne da ruwa babu wani abin da zai rayu a cikin halittun Allah madaukakin sarki gaba ɗaya idan babu ruwa ita ce magana ta biyu abin da ake nufi kenan ma'ana waje Allah ne mai kulli shay'in hayy babu wani abu da zai rayu ba tare da ruwa ba yanzu yanzu misali dan adam ba zai iya rayuwa babu ruwa ba shuka ba za ta rayu ba mutuwa za ta yi in ba ruwa dabbobi mutuwa za su yi in ba ruwa tsuntsaye in babu ruwa duk wani abin da ka sani halitta na Allah maɗaukakin sarki idan babu ruwa mai zai mutuwa zai to shi ne wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy magana ta ƙarshe ta uku yace ja'alna min ma'i sulbi kullu shay'in hayy mun sanya daga ruwa da yake cikin tsatso na ɗan adam kowanne abu rayayye ma'ana asalin halittar ɗan adam shine ruwa abinda ake nufi da ruwa ana shine ruwan mani Allah madaukakin sarki ce falyanzurul insana mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq dan adam mai kalli daga me aka halicce shi sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi ne daga ruwa mai tunkudowa wannan ruwan shine abinda malai yake nufi ana ma'ana waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy Allah madaukakin sarki ya sanya komai asalinsa daga ruwa ne kamar yadda akwai hadisi da ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ƙara masa yarda wanda ya ce ya tambayi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa a kullu shay'in cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya bashi labari game da duk abinda ake nufi da abinda ake nufi da komai da komai yace fa anbini an kulli shay'in ka ba labari game da dukkanin komai qala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kullu shay'in khuliqa min ma'in ai dukkanin komai an halice shi ne daga mai daga ruwa Allah maɗaukin sarki ce waje alna fil ardi rawasiya mun sanya duwatsu kafaffu tabbatattu akan ƙasa an tami da bihim kada ƙasa ta rinka rawa da girki da mutanen da suke kanta waje alna fi hafi jajan muka sanya hanyoyi a cikin ita ƙasar la'allahum ya taduna mai yiwa ne sun shiryu zuwa ga hanyoyi Allah maɗaukin sarki ya samu dace ina gani zamu dakata anan saboda lokaci ya riga yayi sai kuma ranar asabar mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wala quwwata illa billah